والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أتي قبل كراتم نتاريه منظم الله النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktur bahasun tafsiratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salatu wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiur Rahman المبارك فوري يا رب رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا daga inda muka tsaya mala ya kammala mana bayani dangane da kashe-kashen wahayi mu ma mun ƙara da waɗansu bayanan da malam bai kawo ba saboda me saboda a samu fa'ida mai yawa kuma kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabci ma'annabawa ta hanyar wahayi ne, ya ba da manzanci wa manzanni ta hanyar wahayi ne, kamar yadda Allah ya taimaki wasu bayin Allah suka gyara halayensu ko suke gyara halayensu ta hanyar ilhama, saboda haka wannan ɓangare yana da muhimmanci kwarai da gaske. A yau darasinmu na arba'in da uku za mu tashi almarhalatul ula mataki na farko ko zango na farko min jihadi da'awa ila Allah gwagwarmayan da annabi ya yi ko jihadin da ya yi na da'awa zuwa ga addinin Allah musamman ma salatu sanawat shekaru uku na farko min da'awa ta sirriya na ainihin kira a ɓoye domin da aka ba da annabci ma annabi aka ce ƙun fa'anzir ai tsakaninsa da mala'ika ne, to annabi bai fito yayye kuwa ba, saboda ba za su bar shi ba, saboda aka ɓoye ya fara kira zuwa ga addinin Allah. A nan ya ce shekaru uku, amma wasu malamai sun ce shekara hudu ne aka yi, kun san ana samun ƙididdiga saboda su a can baya. ba su cika lissafi da watanni ba yana ɗan rikitar da su da yake ba rubutawa suke yi ba ba rubutawa suke yi ba to yana ɗan ba su wahala sai ga wani ya zo ya faɗa maka da wata shida wani sai ce da wata watanni goma wani ya zo goman sai ya mayar da ya ƙara masa biyu ya ce shekara guda alhali bai kai shekara guda ba to shi yasa wani su suna ganin an yi kira zuwa ga musulunci ne shekaru ukun farko ko hudun farko a bugoye kama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da nuzuli ma taqaddama min ayati surati al-muddathir annabi ya taki tsaye bayan saukar abin da ya gabata na ayoyin da suke cikin suratul muddathir da da'awa ila Allah subhanahu wa ta'ala yana kira zuwa ga addinin Allah wa haithu inna qaumahu kanu dufatan ko mun karanta a can baya mutanensa suna da taurin kai shi yasa ma ya mana kyakkyawan shimfiɗa din nan dangane da halayen larabawa da yanayin ƙasashensu dufatan mutane ne masu taurin kai suna da wuyan sha'ani kuma hadisi ya tabbatar da cewa kun ga masu kiwon dabbobi da tumakai da awakai da shanu da raƙuma to ka hada a yanzu da masu kiwon kaji kananan dabbobi da menene idan mutum ya daɗe yana wannan harka sai ka samu ya tasirantu da ɗabi'un dabbobin in dabbobi ne masu tawaye kuma lokaci zai tawaye idan kuma dabbobi ne wanda ake bin su salon azun to shi ma zai bi salon azun kar ka dauka kuma ba su da karfi shi ma ba da karfi irin kajin turawa eh amma dai za ga akwai wauta akwai wauta ba kaman kajinmu na gida ba ko ba ka bane in dai mutum ya daɗe yana abu yasa annabi ya yi bayani yake cewa akwai bambanci tsakanin ɗabi'un mutanen ƙauyen da suke kiwon raƙuma da masu kiwon shanu da masu kiwon ƙananan dabbobi to larabawa dai an san su jufatan ga su a ƙauye suke a ƙauyuka suke ba samu hadara mai yawa ba sai daga baya amma mutane ne jufatan suna da wuyan sha'ani kuma Qur'ani ma ya ambaci waɗansu ɓangarori na halayensu al'arabu a kyaddu ko ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أما ضد هكا ألا سامو ما سكو كريا تكنسو سيدي ما فيها يوا لا دين لهم باطد الدين إلا عبادة الأصنام والأوثان سيبو تنقمك ولا حجة لهم باطد ولدليل أو حجة إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك sai don saboda sun samu iyayensu suna kan wannan tun lokacin da aka tambaye su sai su ce inna wajadna aba'ana ala umma ai mu mun samu iyayenmu ne bisa wannan tsari mu ko ba za mu bari ba to ka san ko a yanzu ana samun haka in ka samu dan gargajiya yana da wuyar ka'ani sai ce ai ni yadda na samu kaza bai da hujja hujjan san kenan to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace za su yi koyi da iyayensu sai ta bin su aw law kana aba'uhum ko da iyayensu sun kasance ba shiryayyu bane ba sa gane hanya ba daidai suke tafiya ba za su bi su haka ba zai yi ba la wala akhlaqa lahum sannan ba su da waɗansu ɗabi'u illa al-akhdha bil izzati wal anfa wani lokaci suna da gwada izza ba sa son a raina su eh mu ma cikin mu ana samun haka mutum bai da komai ba a san arena shi yanzu da baka da komai baka san arena ka wani lokaci an dan baka kyauta ka ce kai ba za ka karba ba to za ka mutu da yunwa ko ka karasa da talauci eh ana samun waɗansu wato talaka mai girman kai annabi ya faɗa wa ailun mustakbir hadari ne babba don aka samu talaka mai girman kai to zai halakar da kansa kamar yadda za a samu mai kuɗi shi kuma almubazzari wanda yake sabon Allah subhanahu wa ta'ala na wala sabila lahum fi hallil mashaqil illa sai su fa ba su da hanya na warware mushkiloli sai dai su dauki takwabi kawai ana ce kaza kawai ba su dauki takwabi yanzu ana magana ina ji kai karan jiya ne ko a cikin satin nan a jejin ina ne ake magana ko guda biyu ne fa makiyaya ne aka dan samu sabani zakarin su kawai ne yana daukan sanda ya rada ma dayan akan sa sai kaje sai ga gawansa ya dauki sanda ya rada masa kai to kaga shi baya da ɗabi'an cewa bari a dan safanta ko kuma a kai hankali nesa kamar yadda hausawa suke faɗi Allah ya kyauta wa kanu ma'a zalika mutasaddirina amma fa duk da haka zaka same su masu cirowa ne lizamati diniya duk inda aka ce ga shugabanci na addini to suna kiyayewa fi jaziratul arab musamman ma a tsibirin larabawa shine kamar middle east sannan kuma wa mutallina markazaha ra'is kuma sai Allah ta'ala ya kaddara quraishawa zuriyan annabi su suka mamaye tushe ko headquarter na addini inda ɗakin Kaaba yake kun da Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da annabi manzon Allah daga zuriyan annabi Isma'il annabi Isma'il kuma da shi da mahaifinsa su suka sabunta ginin ɗakin Kaaba ko ba ka bane eh da an ɗauko daga wani waje wanda bai da alaƙa da wannan da wata rana a makka sai an maka gori shi yasa tsari shugabanci sawa'un na sarauta ne ko na gargajiya ko na menene yana da kyau a samu foundation ko a samu wata sabiƙa naka a can baya wanda kai wani gagarumin aiki wanda ba kowa zai iya yi ba ko takarar siyasa ne ba kai komai wa mutane ba ka zo kawai kana nema su baka arha ya kamata ce in an daga ka ce ga abin da kai gagarumi kana da bakin magana in ma ba kai ba ce zuriyanku saboda kowa zai tunanin cewa zuriyanku lalle zuriyan mutanen kirki ne kun shuka alheri amma kawai haka wani din yana da daurin giliya don ko shi kike nan a banza ya ce a banza ki yasa take daukan mutane mutanen banza ba zai da kiman su ba na baya su ba haka suka yi ba akwai hujjoji da dalilai saboda ayyukan da suka gabatar yasa an ka samu matsayi in da ba a yi ba to kai kokari kai don gara a ce a zo daga baya baka nan a ce ai wane shi yayi dalilin alheri kaza Allah ya saka masa zaka ko a duniya wato zaka samu yabo mai kyau balle abin da aka fi so shine lisana sidikin fil akhirin kamar yadda annabi Ibrahim ya roka yace ya Allah ka sanya mini yabo mai kyau a waɗanda za su zo a ƙarfi a bayana yasa duk wanda ya ɗauko tarihin annabi Ibrahim da zuriyarsa sai ga yana musu addu'a to kai ma a samu ana ɗauko tarihin ka da zuriyarka za ta Allah ya saka musu da alheri su sun taimaka a ɓangare kaza sun taimaki al'umma ko sun taimaki addini na to don haka waɗannan larabawa da annabi ya fara samunsu wa musalli na markaza harayifa su ne wanda suka mamaye headquarter na ainihin addini wato kaba kenan ko makka zamini na hibba kayaniha suna masu lamunce makiyayewan kayaniha shine ginshikinta na gini fakar kana min alhikma tilka azalik saboda haka yana daga cikin hikima akan wannan an takuna da'watu fi bad'i amriha sirriya sai ainihin da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon al'amarinta ta kasance a goye ne li Allah yufadi ahla makkata bima yuhayyijuhum saboda kar ya zo kwaɗan wa mutanen makka da abin da zai rikita su to idan ya zo da abin da zai rikita su gaba daya a dunkule suka ƙi to dawansa za su samu matsala saboda mutanen da suke kewaye da su suna ganin mutuncinsu ta ɓangaren addini saboda haka in dukansu suka ƙi to na gefe ma ba za su karba ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka fara samun mutane da yawa tunda dai ba zai yi wa ce da mun kowa da kowa ya karba ba arra'ilul awwal tawaga ta farko a cikin musulunci wa kana min at-tabi'i yana daga cikin ɗabi'a wato an yu'rida rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam ko an yu'rida rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam an islam awwalan maza Allah ya bidiro da musulunci tun farko ala altakin nasi bihi a bisa mafi mannuwan mutane zuwa gare shi min ahli baitihi a gidansa wa kenan tunda yanzu kai naka baka sirri aka ce ka fara fada mawaye za ka fara fada in ka ce wa matar ka to ka yarda da ita in ka ce ma abokin ka to ka yarda da shi idan ka ce wani baffan ka to ka fi yarda da shi eh amma normally kamar za a ɗauka cewa kai din kana da shekaru da yawa zai wahala a samu iyayenka ko sahoyinsu ma ba su da yawa duk sauran kaman ba su wuce sahoyinka ba sai waɗanda suke sama da kai kaɗan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da amintattunsa na kusa da shi idan ya zo da alheri to su ya kamata ya fara gabatar musu wa asdiqaihi da abokansa fada'ahum ila al-islam annabi ya kirayi ahli baitihi wa asdiqaihi wato mutanen gidansa da kuma abokansa zuwa ga musulunci wada'a ilaihi yayi kira zuwa ga addinin Allah kullu man tawaqqama fihi alkhair duk wanda ya ga alaman alheri tare da ke suna alaka saboda akwai mutane waɗanda yake in kai mu'amala da su zaka fahimci wane mutumin kirki ne wajen mu'amala ko da ba kai mu'amala mai zurfi da wani ba za gane shi mugu ne ana samun su saboda haka wanda kake masa tsammanin alheri kana ganin kana gabatar masa da aikin alheri zai ce a bari mu sa hannu mu taimaka to annabi ma ya lura da ire-iren waɗannan mai man ya arifahun wa ya arifuna daga cikin waɗanda ya san su suka san shi ya arifahun bi haqqi bi hubbil haqqi wal khair ya san su da son ainihin gaskiya da alheri wa ya'rifunahu bi taharri sidqi was salah su kuma sun san shi yana da gaskiya sannan kuma mutumin kirki ne kamar yadda muka fala a baya yana da cikin abin da Allah ya taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa sai Allah ta'ala ya su mutanen kirki ne Allah ya kula da tarbiyyarsu tun kafin a ba su sako ba kamar sauran mutane ba ba kamar malamai ba za ka samu wani malami sai ya gama barikancinsa ‘ya'yan limamai nawa ake samu sai bayan sun gama yawon barikinsu idan ubansa ya mutu sai a zuwa ce to ai ga abin nan saboda kada limanci ya fita daga gidansu ya kamata a zo a naɗa shi kaza kaza kaza shi kenan tunda da manzu yawon barikancinsa da iskancinsa ba nan yayi ba ai dalilin da ya sa mutanen da suke zuwa nesa kenan in ka je can kace za ka nemi tarihin sa wallahi in ka dawo sai ka haɗa kwamitin da za su tsige shi amma sai a yi shuru to banda annabi banda manzo na Allah to ko a yanzu za ka samu akwai malaman da suke da sa'o'insu wanda suka tashi tare kowa ya san kowa wani lokaci sai an tashi ana magana da wanda ce in ne sai sai kai ba na son rashin kunya saboda zai ɗauko maganan baya in ya ɗauko maganan baya kuma alama ne zai baki tun da yanzu ko alaran momi ne ko menene za a samu usman bari maka tambaya yanzu malam usman aka ce kafin ka wuri matar ka ta farko yan mata nawa kai yaudara ana yin zaun wasa arama mutum ba lokacin yana kokarin haddansa ko yana sabon haddansa amma sai ga yaje yana neman aure kuma ya san ko an ba shi ba zai iya karfa ba saboda haka sai ya faka in yaje wani waje ma ya sake ya faka daga baya to kaga wannan in ka zo za ka yi wa'azi wa masu neman aure sannan su faka me za ka fala musu za a iya samun wani wanda ya san halin ka ce kun da haka kake to amma dai ana samu da sauki tun da dama abin da ake magana shine malamin shi ba masumi ba ne amma annabi manzo masumi ne kuma duk mutumin da a baya ya yi mummunan abu daga baya shekaru sun zo masa ya tuba abinda ake sauke ba ga ma'aikata ba sun gama cuwacuwansu da cutan abin da cutan talakawa da jama'a sai ga mutum bayan ya yi ritaya kuma sai a rike tankinsa na watanni jira a tutinsa ma ana shi sai ga ya dawo masallaci ya shiga kwamitin masallaci zai ta addu'a in ya sa'a ya samu mai za ya ta istighfari sai Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka amma su annabawa da manzanni abinda muke so mu bayyana su ba su da wannan balle ma har wani ya faɗa musu bakar magana amma idan da ka yi kurakurai ka yi laifuka sannan daga baya ka zo kana wa'azi a gyara to wata rana sai an samu wani ya tanka maka ya faɗa maka bakar magana to shi yasa Allah ya kare annabawansa da manzanninsa jagoran su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya shahara da gaskiya da kuma ɗabi'u kyawawa fa ajabahu min haula daga cikin waɗannan waɗanda suka amsa ma annabi sune allazina lam tukaliduhum riba ka sune wanda ko kwanto bai shiga cikin zukatansu ba fi azmatin rasul sallallahu alaihi wa sallam wajen yadda da girman manzon Allah wa jalalati nafsi da kuma mutuncin ran manzon Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka yana kiran su zuwa ga musulunci suka ce sun yarda wa sai take khabari da kuma gaskiyar labari in dai ya faɗi labari to haka yake to kaga tunda Allah ya dora shi akan wannan shi yasa ya daɗa samun sauki a wajen wadansu manyan mutane aka samu jam'un jama'a urifu fi tarihi al-islam wanda a tarihin musulunci ana kiransu bis sabiqin al-awwalun al-awwalin wato ana kiransu waɗanda suka riga kowa as-sabiquna waɗanda suka tsere al-awwaluna na farko as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan kun ga qur'ani ma sai da ya ambace su eh wa fi muqaddamatihim a ainihin gaba gaban su akwai zawjatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai matar annabi ummul mu'minina uwar mu'minai khadija bintu kuwailid khadija diyar kuwailid radiyallahu anha wannan kun ga shi yake gwada cewa ashe matan da za ka aura ka yi ƙoƙari ka yi dace da rabin ranka na gaskiya ba baki ba eh in wani lokaci matar ka za ta ce rabin raina kai ma sai ka ce mata rabin raina ya kamata in aka zo da gaskiya ta karbi gaskiya ba ta aure ka don kuɗinka ba ko saboda wani dalili na duniya ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da labarin abin da ya faru gare shi a kogon Hira wa matarsa ta farko na Khadija me tace tace ka kwantar da hankalinka yace ina tsoro fa ina tsoro kada abin da na gani aljani ne tace kalla ba zai taba yiwuwa ba to ka samu matan da za ta ringa karfafa ka in ka yi dace da ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata to in kana tare da irin wannan mata guda ɗaya ba za ka nemi kari ba dun ba za ka taba yadda ka auro wata ta zo ta rikita maka lissafi ba in ka auro wata ma aka samu sabanin haka wallahi tsoronta za ka yi ka bar uwar gida ayan da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana da wahalar samu amma manzo Allah ya yi dace shi yasa da ya auri nana Khadija ita kadai ta zauna sai da ta rasu tukuna sannan ya auri sauran mata masu yawa kuma da ya auri ta farko bai dade bai sake kara ta biyu bai dade bai sake karawa dama ana so in je zaka yi kari ba to in ka auri ta farko kamar wata shida sai ka kara wata ba wani zai ce ai bai gama murmurewa ba tukuna to wani lokaci wata murmurewar za a dade ba murmure ba matarsa ta farko ta tabbatar masa cewa ba zai taɓa yiwuwa ba yana da halin kirki kaza yana taimakon bayin Allah yana sadar da zumunci yana ba da agaji na kowane lokaci idan abu ya samu mutum lokaci guda ya zo ya koka masa yana taimaka masa sannan idan baki suka zo yana karɓan su hannu biyu biyu ta ce ai babu yadda za a yi mutumin da yake wannan ta masa shaida Allah ya kunyata shi sai ta karfafa shi to lokacin da aka zo masa da sako na biyu nan ma ta ce ita fa tana goyon bayansa kuma duk abin da yake so za ta ba shi tunda daman yar manyan mutane ne da shi yasa ya samu sauki wannan shi yake gwada nana Khadija ita ta fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mata wa maulahu zaid ibn harisa ibn sharahil al-kalbi sannan kuma sai yaron gidansa wanda ake kiransa zaidu dan harisa bin karahil al-kalbi daga kabilan banu kalbin mun karanta sunan kabilan a can baya to ku dubi lamba ta kasa lamba ta farko kana kad ufira wa rukka asalin zaidu din wato waɗansu mutane ne a unguwan banu kai kawai waɗansu suka zo suka mamaye su da zalunci suka kakkama su a matsayin bayi ko a kasan nan an yi irin wannan har aka wayi gari jihadin da Sheikh Usman bin Fodiyo ya assasa sai ya koma kawai yaƙi ne na neman bayi da ɗiban ganima amma ba na yaɗa musulunci ba Allah ya sauwake saboda haka da aka zo aka kama su zaidu ɗan harisa da aka kama su sai aka zo aka sayar da su a matsayin bayi sannan kuma fa mallakatu khadija nana khadija ta mallaka domin saboda an ce akwai wani dan uwanta shine yaje ya sayo da ya sayo sai ya ga hankalin wannan bawa sai ce to tunda ke mace ce kina da dukiya kuma kina kasuwanci shi yake sana'an ki da kyau to bari in baki amintacce mai amana ya taimaka miki ita kuma da ta aure annabi sai ta ce saboda dadin zama sai ta ce ta bada annabi kyauta kun san dalili dalili idan tarihi Allah ta'ala zai tabbatar da wani abu sai da wani zuwa suna ta faruwa wa wahabatu li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ba da shi ga annabi wa ja'ahu abuhu wa ammu akwai lokacin da babansa da baffansa suka zo suka samu annabi li yadhhaba bihi ila qaumihi wa ashiratihi shekaru sun yi yawa kawai sai suka ji labarin ashe ɗansu da aka zo aka kama yana makka yana wajen wani mutum suna tare saboda haka sai baban da babban da ɗan uwansa sai suka kamo hanya suka zo suka samu annabi suka ce kaji kaji kaji kaji abin da ya faru yara dai samari fita suka yi aka zo aka kama su ai ba yaki aka yi ba mazu Allah ya ce babu damuwa saboda shi mai saukin hali yana da saukin al'amari amma kaga azzalumi da mai kakkautan hali yana da wuyan sha'ani da suka yi bayani ma annabi ya ce babu damuwa ya ce a kira zai zuwa ka kira zai ya ce ka gane waɗannan ya ce na gane su na gane su to sun zo ne suna neman alfarma to ni na baka zaɓi idan kana so ka koma gida ka je ni ba zan karbi kokobo a wajen ku ba idan kuma ba ka so ka koma to tun da yanzu na ji bayani kai ɗane zaluntanka aka yi to zai rike ka da amana ya kalle su ya abin da ya ce gaskiya shi ba zai koma gida ba shi ne babban sai ya ce kai ya ce kai ka yadda da maganan bauta ya ce a wajen wannan ni dai ba bauta nake yi ba mun zama a wajensa ni na ji daɗin zama a wajensa ashe Allah tabaraka ta'ala ya kaddara idan musulunci ya zo yana cikin masabiquna lawwaluna shi yasa bai koma wajen yayansa ba to suka yi alhini an ce sai da suka yi kwana da kwanaki a maka ko yaro zai yadda zaidu zai yadda amma ya ki yadda sai annabi ya ce to tunda ya ce ba zai bi ku ba ni kuma na muku alkawari daga yau na mayar da shi tamkar ɗana na yi tabanni ɗinsa shine adopt ko adoption na yi adoption ɗinsa to so sun san ma'anan tabanni to shine sai suka yi murmushi bacin ran sosai ya tafi shi kenan yanzu an kulla alaka za ku je da labari mai daɗi ma ‘yan uwansa shine manzon Allah ya ɗauke shi ya kai shi gaban manyan ƙuraishawa ya ce to kun san ni duk ‘ya'yana maza ba sa kai labari ba ni da ɗa namiji to amma ga wannan yaron gida na yau na mayar da shi ɗana maimakon zaidu bin harisa za a kira shi zaidu bin muhammad to haka aka yi ta tafiya har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayan suratul ahzab ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين ومواليكم to daga wannan lokaci ne sai annabi ya ce to ya kusa akwai kusa ne tunda Allah ya ce gudu uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah ku kiraye su da ubanninsu shine adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san ubanninsu ba tsintansu aka yi ajeji kuma mai yiwa suna yara ba su baji su waye suwaye sunayen kowa ne ne sunan iyayensu ba to fa ikwanukum fi dini wa mawalikum sun zama yan uwanku ko kuma maulan maulan sai ce to daga yau maimakon zaidu bin muhammad tun da yana da mahaifinsa ya koma zaidu bin harisa shikenan to kuma da musulunci ya zo kaga sai karbi addinin Allah to shine malai yake ba mu labari a takaice yace wa ja'ahu abuhu wa ammu da mahaifinsa da baffansa suka zo ne ya kaba bihi ila qaumihi wa ashirati domin su mayar da shi wajen mutanensa da danginsa faktara alaihi ma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai ya zabi manzo Allah ya ce ai ba zai rabu da manzo Allah ba lokacin fa bai zamo annabi ba kun ga wannan ya gwada lalle manzo Allah yana da kyawawan dabi'u tun kafin ya zamo annabi fatabannahu sai annabi ya yi tabanni da shi shine adoption hasba qawaid al-arab kamar yadda qa'idar larabawa ta nuna wa kana lidhalika yuqalu tun daga lokacin sai ya kasance ana kiransa zaid ibn muhammad zaid ibn muhammad hatta ja al-islam har lokacin da musulunci ya zo fa abtala tabanni ya lalata wannan al'amari yace ba dalili bane yace wuduhum li abaihim qutila kahidan yawma muta shi zai dubi ne harisa an kashe shi a yakin mu'uta fi jimada al'ula sanata samanin a jimada al'ula shekara ta takwas hijiriya wa huwa amiru jaishil muslimina yana matsayin shugaban rundunan yaƙi na musulmi gaba ɗaya wannan cikakken tarihinsa zai zo ne a cikin tarihin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ibn ammihi ali ibn abi talib sannan kuma akwai ɗan baffansa Aliyu ɗan Abi Talib shi ma ya karbi addinin Allah wa kana sabiyan a lokacin Ali bin Abi Talib yaro karami ne a gidan Annabi an ce bai wuce shekara goma ba ya ishu fi kafalati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin yana hannun Annabi yana karkashin kulawan Annabi saboda me saboda Annabi ya tashi a wajen baban Ali bin Abi Talib mun karanta a can baya baffansa abu talib baffan annabi abu talib da shekara nawa ya karbi annabi shekara takwas har annabi ya kai shekara arba'in suna tare da abu talib dun ba su rabu da abu talib ba sai da annabi shekara hamsin da wani abu to kaga shekara nawa yayi tare da baffanta amma a gidan baffanta a nan yayi aure wa ya jagorance masa aure da nana Khadija baffanta to Abu Talib Allah tabaraka ta'ala ya bashi iyalai masu yawa amma kuma abin hannunsa bayi da yawa yasa da manzo Allah ya yi aure sai yace bari ya rage masa lodi shi ne wajen rage masa lodi sai ya ɗauki annabi na biyu talib a gidansa wato kamar shi ma bari ya rama abinda aka masa Ali bin Abi Talib da ya girma a gidan annabi shi ma da za a yaye shi sai aka haɗa shi da rana Fatima yanzu kai ka tashi a gidan wani tsakani da Allah ya kula da kai ya maka komai ka samu bunƙasa ka samu dama me yasa ba za ka taimake shi ba dalilin da ya sa na kawo wannan bayanin ke na ɗan zaya a kai me yasa ba za ka taimake shi ba yasa ina jinjina ma waɗanda za su taimaka ma iyayen goyonsu fiye ma da yadda za su taimaka ma iyayensu waɗanda suka haife su sai dai a ba da haƙƙi na uwa ko kuma haƙƙi na ainihin uba ya abin da na sani ma mahaifinka idan ba a wajensa ka tashi ba duk abin da ka masa zai ce ka yi ma wani baban ka wani don ka kawo masa ma zai ce ba zai karba ba sai ka je ka bada wani dokotan kwacin irin wannan ne abin da ya faru Ali bin Abi Talib yana da shekara goma ake kyautata zaton ya karbi addinin Allah yasa aka ce a cikin yara Ali bin Abi Talib ya fara karban addinin Allah a cikin mawali manyan yaran gida manyan yaran gida zai dubi ne harisa sannan wa sadiquhul hamim da abokin annabi masoyi abubakar ne siddiq abubakar as-siddiq aslama haula fi awwal yawm da'wa malamai suka ce duk waɗannan sun musulunta a ranan da annabi ya fara kira zuwa ga addinin Allah amma tabbas na farko ita ce na Khadija sai dai sauran tsakanin wannan awa nawa da awa nawa wane ne na biyu wane ne na uku malamai sun kasa tantancewa wannan shi yake gwada kusancin annabi da ainihin abokinsa yana da kyau a cikin rayuwa a ce kana da aboki guda ɗaya ko kwara wanda zai rike maka sirrinka zai rike maka mutuncinka ko da bayan ranka amma mafiya yawan abokan yanzu azzalumai ne wani kana da fawa zai ji tsoronka don da ka rasa fawa zai gwada maka mummunan hali irin da yahudawa wani kuma sai ka mutu tukuna sannan zai gwada mummunan halinsa ya so kun je lahira ku yi karya bayan an ce aboki to definition na aboki ba kowa ne ke iya amsawa ba sai wanda ya rike abokantaka da gaskiya to kun ji farkon zarada waɗanda suka karbi addini a karon farko akwai wata rana an samu sabani tsakanin abubakar bin abi kuhafa da umar bin al-khattab radiyallahu anhuma aka samu sabani abubakar bin abi kuhafa bisa kuskure ya yi wani abu ma umar umaranta ya ɓace ya kama surutu ya gwada ɓace ransa ya ba shi haƙuri ya ba shi haƙuri ya ke yin haƙuri eh ana samun haka ya bi shi gidansa ya ba shi haƙuri ya ke yin haƙuri zuwan abubakar bin abi kuhafa wajen manzo Allah sai ya masa da abin da ya faru sai manzo Allah ya kira Umar kafin a kira ki sai gashi ya zo wato abu ya zamo kaman dace ashe shi Umar da Abubakar ya ta bashi hakuri ya ta bashi hakuri ya bi shi gida ya bashi hakuri bai karba ba bayan ya tafi sai ya tunane ya ce kai bai kamata ba barin da ya nemo shi shi ne ya je gidan Abubakar aka ce bai dawo ba ana tsammanin yana wajen annabi shi ne ya wuce wajen annabi sai suka haɗu tara shi ne manzo Allah yake cewa me ya faru tunda sabani ya faru tsakaninka da dan uwanka ya baka hakuri amma ka ki karba yace ya rasulullah abin ya baka mu rai ne kaza kaza kaza to a lokacin da kace ran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya baki duk lokacin da Abubakar ya baki labari ga abin da ya faru sai ransa ya baci sai yake ce haka za ku yi wa abokin nawa haka za ku yi ma abokin nawa wannan abin ya faru a birnin madina ne haka za ku yi ma abokin nawa lokacin da na zo da musulunci kuka ce ƙarya kake yi shi kuma yace gaskiya kake yi yace lokacin da ya karbi addini yace gaskiya nake ya karbe ni hannu biyu kula ina aka ce lalle ran annabi ya baci kawai abin da ya rage bai faɗa musu ba lokacin da abubakar ya musulunta suna arna ba suna kafirai kwarai da gaske eh abinda bai faɗa muku ba kenan amma da ya gane yace kuna ina kuka ce ƙarya kake yi shi kuma yace gaskiya yake faɗa yace to abubakar da kuke gani abokina ne duniya da lahira to ai kaga irin wannan darajarsa ta wuce misali to shi ma za mu samu dan ƙarin bayani a kan salon gaba insha Allah ta'ala oke can gaba ba nan gaba ba na'am ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام kun ga aikin babban aboki sai abubakar bin abi kuhafa shi kuma sai ka samu nishadi ya ce shi ma fa bari ya kira zuwa ga addinin Allah ni da ma addinin musulunci haka yake akwai lokacin da zaka yi da'awa zaka yi kira ko da baka da ilimi mai yawa yawa in ka je wajen da kafi su ilimi to sai ka dan dora su akan wani abu kar ka yadda ka zage ana tara maka kafa in ana tara maka kafa kana hawa wata ranar kasan zai bace eh kafin ka an kara wallahi kasan ya baje ka tsaya a daidai inda kake ana kawo maka katuwar tambaya sai ka ce bari mu je mu tambaya to Abubakar bin Abi Quhafa ya fara da'awa kamar yadda muka je babin aljanu za mu gani lokacin da aljanu suka ji da'awan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai suka juya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa sai suka kama wa'azi ai ba su ji saura bayanai da yawa ba amma sun fahimci ina aka dosa to Abubakar bin Abi Quhafa shi ma ya fara da'awa domin ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana rajula ya kasance mutum ne wato ma'alafan wanda ake sabo da shi nan da nan muhabbaba abin kauna sahalan yana da saukin al'amari yasa nan da nan za a saba da shi za khuluqin wa ma'rufin wanda yake da ɗabi'u ne kuma ga kyauta saboda Allah ya ba shi dukiya makanar rijalu qaumi ana samun mazaje dattawa daga cikin mutanensa ya tunahu sukan zo majalisar Abubakar bin Abi Quhafa wa ya'lifunahu suna ainihin sabo da shi su zauna dama idan Allah ya baka dama haka ne yanzu Alhaji Aminu a ce ka je Abuja ka dawo ka samu kamar miliyan ɗari ai sai ka gyara ka yi babban rumfa ko mai gidanka kwarai da gaske da safe a fito da breakfast lafiyayye ga soyayyen kwai ka kaza da kaza da kaza da kaza ba wai yara kanana za a ta ba su ba wanda ya zo wucewa ma za a ce malam zo ka dauki tilas kawai ba kama san shi ba a irin haka ne aljani zai zo wucewa ka taimake shi shi ma ya taimake ka koye eh to da rana ba a cika zama ba za a ce akwai zafin rana a azare zama da rana ba zai yi ba yawwa kana cikin ɗaki kana cikin fanka mai ko kuma AC to amma da yamma fa da yamma sai a kawo ko da ma a ce misali dambun dogale wanda da ya jefawa ɗaya ko biyu akwai hanta a cikin yan ƙananan ƙananan nan sannan an jima duk wanda ya tsaya aka yi magariba da ke to za a kawo wani kayi na musamman da abin haɗi da yawa ce akwai wani ɗan dambun nama haka da aka yi shi farau farau farau haka wanda ba zai danye maka ciki ba duk wanda ya tsaya bayan isha'i kuma akwai tuwon shinkafa ko tuwon semolina a dalilin wannan addu'o'in da mutane za su yi ta maka ba za ka mai da wajen ya zama hayaniya ba ko menene wallahi wani sai ya ɗebo yunwan zama sai da yara ko addu'o'in da za a maka baka san iyakacin addu'o'in ba to daman da Abubakar bin Abi Kuhafa ya samu kenan sai kasance yana da majalisansa masu damuwa ma za su zo menene mu mushkilan mu a yanzu shine ƙarya sai ga mutum ya zo da wayan dubu ɗari biyu da hamsin sai kuma ya zo yana neman taimakon dubu hamsin a wajenka kuma ƙarya ce kana ba ki zai je gyara wayarsa sai je bayar wannan wayan dubu ɗari biyu da hamsin ya ba da dubu hamsin ɗin da ka baki tallafi eh wannan tufa har buga katin aure na ƙarya suke yi yasa yan birni suna da wuyan sha'ani in mutum talauci ya dame shi a birni ko ba kauyen su mala ya rufa ma kansa asiri amma mutum sai ya zama dan maula dan kwaram dan roƙo yana zubar da mutuncin kansa za a gan shi da kaya mai kyau da abun nan duk na ƙarya ne barazana ne kawai to dalilin da ya sa waɗansu manyan mutane ba su haka kenan amma wallahi hanya ce ta samun lada cikin sauki to mutane sun takura ka ba ka samun zama to shikenan ya kamata a ce wata rana cikin ranar kuɗin da kake samu ka sayo kan buhunan shinkafa goma ka ce an rarraba wanda ka sani da wanda baka sani ba mu mun tashi mun samu manyan mutane bayan waɗansu watanni sai ga mutum ya sa an zo da saniya ko rago gwargwadon kudinsa zai sa a yanka a kofar gidansa wallahi duk waɗanda suka zo wucewa zai ce ga nama nan ga nama nan ga nama nan wani ma daga nan zai yi riba ya kai gidansa an samu naman miya zai raba tsakani da Allah kuma ba sa son a yi musu godiya la nuridu minkum jaza'an wala shukura don Allah suke yi yasa za ga mutanen da da waɗansu manyan mutane Allah yana tarfa musu asiri ba ya ba su da gaskiya ba abin nan ba ya gaskiya ne suke da ita dari bisa dari ba ko kuma ba sa kuskure ba ne Allah ne yake rufa musu asiri saboda me saboda alherin da suke yi wannan yana daga cikin halin abubakar bin abi kuhafa majalisa yake da ita ta musamman saboda haka manyan mutane suna taruwa wajen suna daman gwargwadon girman majalisa ko gwargwadon girman jagoran majalisa gwargwadon waɗanda za su rinka taruwa a wajen na'am wa kana rijalu qaumihi yatunahu wa ya'lutuna li ilmihi saboda yana da ilimi na zamantakewa wa tijaratihi da harkokin kasuwanci wa husnu majalatihi da kuma ainihin kyawun zama tare da shi wa ja'ala yad'u man yathiqu bihi sai kasance shi ma yana kira da wanda ya amince da shi min qaumihi daga cikin mutanensa yana kiran su zuwa ga addinin Allah addinin da abokinsa yake annabi manzo mimman yarshahu duk wanda yake zuwa majalisar sa wa yajlisu ilai in ne zaka zo ka zauna to zai ce maka ga wani abin alheri ne yasa ba za ka karba ba ka zan ba karba ba sai dai ka bar zuwan majalisa da ban kai kake kawo kanka eh kai kake amfana ba kai kake amfana da kai ba to yayi amfani da wannan dama fa aslama bi da'watihi a dalilin da'awan Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu an aka samu mutane kamar haka suka musulunta Usman bin Affan al-Umawi سيدنا عثمان وزبير بن الأوام الأسدي وزبير بن الأوام وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله التيمي وكان هؤلاء النفر الثمانية كن ودن متاني تقى الذين سبقوا الناس وأن سكرجاي متاني لدنيا هو دين الله هم الرئيل الأول وطني أصل الإسلام wannan nan sune tawaga na farko wajen shiga musulunci kuma in kun lura kun ga waɗannan yadda suka zo a jere suka musulunta lokaci guda annabi da ya take ba da certificate na aljanna da albikir su ya fara ba saboda dattawa ne sun karbi musulunci sun yarda da musulunci kuma za su mutu akan haka kowane mutum da za mu dauke shi tarihinsa za mu cinye lokaci mai yawa tunda na san mai yiwa bayan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu sa na sahabbai ko eh in Allah ya kai mu to waɗannan su ne asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin kafin mu je wala ansari thumma tala haula sa'annan yana daga cikin waɗanda suka biyo bayan waɗannan aminu hadhihi umma sakarkare shine aminu hadhihi umma wanda annabi ya baki wannan matsayi sakarkaren wannan al'umma kaka abu ubaida amir bin jarra min bani al-harith bin fihr amir bin jarra kuma daga bayan waɗannan ya karbi addinin Allah وابو سلمى بن عبد الاسد المقسومي وامراته ام سلمى ده ابو سلمى ده ما تنسى ام سلمى wanda bayan rasuwar mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta za mu samu bayani a gaba a lokacin suka musulunta wal arqam bin abil arqam al makhdumi da al arqam bin abil arqam tun da dama a darul arqam ma ka je a lokacin ma ka buya ana buya ana ayyukan ibada ana dawa a boye wa Usman bin Mas'ud al-Jumahi da Usman bin Mas'ud al-Jumahi kuma daga baya ya karbi addinin Allah wa akawahu da yan uwansa guda biyu akwai Qudama da Abdullah وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف dan uwan manzo Allah ne wa Sa'id bin Zaid al-Adawi shi ma dan uwan Ali bin Umar bin al-Khattab wa mar'atuhu Fatima bint al-Khattab al-Adawiyya kabilan su daya da yar uwan Umar dan Khattab ita ta riga shi musulunta a dalilin musuluntanta garin ma bin kadinta shi Umar dan Khattab ya musulunta ko zaune a mamaki in aka zo ana fadin na farko-farko wajen karban addinin Allah su waɗannan da ake lissafa su babu sai na umar a ciki don ana ganin sai na umar ya musulunta ne ma bayan shekara uku ko hudu da da'awa zuwa ga addinin Allah abin ana yi a boye a boye ina aka ce masa yana wa'azi ma wani ya ce a ni na ji an ce ka shiga sabon addini kar ka kawo mana sabon addini irin abokin sannan a'a suka sake haduwa ya abin da yace kai yace ne ka addabe ni yace ga wuta a gidanka baka gyara ba kana kuke ni yace ta ina yace ai Fatima yar uwarka kuma Fatima din yar uwarka ce kwanda ku ta dade da karban musulunci ne ka zo kana takura ni baka je ka takura ta ba ci ta ni ban sani ba eh kamar yaro ne aka same shi dan jefi yana hayaniya kana masa fada sai ce baba a gidanka ma ba akwai dan kurkura a gidanka ma akwai dan wuwe baka masa wa'azi ba sabo kana mu wa'azi ce a wa kenan ce ai ai da wani muke ka kaga zai balla zagi shi da sai na umar ya je sai ya je suna abin nan sai ko ya gane to shi ne da ya je kawai sai ya nemi kuma ya kattara mijin a kan ya ɓata masa kanwa ya sa ta take da sabon addini ita kuma ta zo ta tsaya ta ce ya za ka yi ka taba abin nan din ita ya kamata a ce ya daka amma sai bai dake ta ba yana kokarin dukan miji ne gare ne laifin sa eh to a dalilin haka da Allah ta'ala ya kaddara ya karbi musulunci kun ga bayan nan yi dirama kenan amma ba da wuri ba to wani lokaci haka abubuwa suke duk wannan lokaci da ake magana as-sabiquna al-awwaluna Abu Hurairah bai take Abu Hurairah bai musulunta ba sai sauran shekara uku annabi ya bar duniya ya musulunta amma zai ga ki kullum kuma eh ana ambatonta waye saboda kowa da irin darajar da Allah tabaraka ta'ala ya bai misali dan kasuwa zai dade yana neman yana harkokin kasuwanci sai ka samu bai kudi ba sai ga wani ya zo bai dade ba sai ka ga shi yayi kudi ya zo yana gina manya manyan gidaje sai ka zo kana ce ta yaya to wallahi in kana ta yaya wani lokaci kafin ka faɗi ta yaya ka mutu saboda bacin rai duk ba za ka iya gyara komai ba saboda Allah shi ne mai azurtawa. Na'am, waɗannan kenan. Waɗanda suka biyo baya har yanzu a gurguje akwai Sayyidu bin Zaid al-Adawi wa mar'atuhu Fatima bint al-Khattab al-Adawiyya ukhtu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wa Khabbab bin al-Arat at-Tamimi وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت أميس وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وامرأته أمينة بنت خلف أمينة ولم تلك سنة آمينة أسلم أمينة أمينة نعم ثم أخوه أمر بن سعيد بن العاص وحافظ بن الحارث الجمهي وامرأته فاطمة بنت المجلس وأخوه الخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار وأخوه معمر بن الحارث والمطلب بن أظهر الظهري وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله بن نحاس الأدوي وهؤلاء كلهم كن قوات أن ننقبا da muka ambace su ƙurashiyuna ƙurashawa ne min butunin daga ɓangarori wa afkazin da yankuna wa afkazin shakka min ƙurashin yasa a can farko ya ambata mana kabilun Quraishawa yanki wato yankunan su daban-daban yasa kowa ya kawo shi zai kawo inkiyan kabilarsa eh kamar misalin na zuwa ce Aminu bin Muhammad al-Azari Azarawi Azarawi ko Usman bin Gwani alimari alimariyu alimari kenan kuma daga alimari kuka zo ko eh sannan kuma a sake kiran wane ne abdulkadir albauchawi an mai da kai bauchi kenan sannan zuwa ce alhaji mahadi alhaji mahadi wani kawai ne nan hanyar burkatuwa Buskuriyu, al-buskuriyu. To su da larabci suna faɗa za su faɗi ƙarshen abin, in suka faɗi da ƙarshen abin za gani, o, ashe daga yankin kaza yake, ashe asalinsa daga yankin kaza ne, wani daga yankin kaza ne, sai ya kawo mana wannan. ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش waɗannan ƙuraishawa kenan waɗanda suke da dangantaka dab da dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to farko farko waɗanda suka karbi musulunci wanda suke da dangantaka da annabi amma dangantakan tana da nisa ba shine da rasulmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته